أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna sha uku ga watan biyar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar ishirin da bakwai ga watan sha ɗai miladiya dubu biyu da ishirin da uku alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara gode wa allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya a ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banin fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri ne a cikin suratul anbiya tun daga farkon sura Allah ya ba mu iko har mun zo aya na hamsin da bakwai yau za mu tashi aya na hamsin da takwas zuwa abin da Allah ya so Allah ya samu dace idan jama'a ba su manta ba jiya mun fara bayani akan kissar annabi ibrahim alaihissalam Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa shi annabi ibrahim Allah ya ba shi shirye shi tun yana tun yana ƙarami gane ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya labarta muna bayanin da ya gabata tsakanin annabi Ibrahim da mahaifinsa da mutanensa da ya musu nasiha cewa wa'annan abubuwan da kuke bautawa ba sa amfanar da ku komai amma dai hujjar su kullum dai su ce mun tarar da iyayenmu suna yi shine hujja ba wai hujja abin daidai ba ne a wai haka suka yar da iyaye suna yi annabi ibrahim ya ci gaba da ya bayyana musu cewa kun san cewa abin da kuka kasance kuna bautawa ko kuma kuka ce kun ga da iyayenku to su iyayen da naku suna kan bata ne mabayyaniya ba kan daidai suke ba abin nan sai suka fahimci annabi ibrahim da gaske yake suna tambaye shi wai gaskiya ne yake gaya musu ko yana wasa ne sai annabi ibrahim ya ce ai ubangijin sammai da kasai shine ubangijin wanda shi ya kera sammai da kasan ba tare da ya koya daga gurin wani ba kuma ya ce shi yana mai tabbatarwa akan wannan sai ya ɗau wannan alkawari shi annabi ibrahim sai ce watallahi ina rantsuwa da allah nan za mu tashi an fara karatun kenan ya ce watallahi ina rantsuwa da allah la'akidan na asnamu sai na kakkarye goma kan nan naku mana sai na aibanta su ba da an tuwado mujbirina bayan kun juya kun tafi tuni zan zo in aibanta su malamai suka ce wannan magana annabi ibrahim ya yi ta a bayyane a wurin wasu ba wurin kowa ne wannan magana hikimar shi ne ya faɗi labarin gurin waɗanda in ta taso ya an tashi nema shi za a nema don yanzu idan ya zo ya abin babu mai labari to in an ka zo ana tuhumar wanda ya tsara gumakan nan shi ba za a sa shi ba saboda mutum ne mai biyayya mai ladabi ba mai rigima ba sai aka ga an yi wannan abin to ko an ce shi ne ba a yarda dama sai ya bayyana ma wasu sai ce to wayar babu dai inda ba ku ji gumakan nan sai na yabanta su hikimar in ya aikata su su zama shaida su ce wallahi mun ji sadda yace zai kaza shi na kun gane ko faj'alahum judhaban sai annabi ibrahim ya sanya suka zama karyayyu ma'ana ya sassare su illa kabiran lahu sai dai babban gumki daga cikin su bai sare shi ba la'allahum ilaihi yarji'un don ko za su dawo zuwa gare su ana in suka dawo daga idin su to za su zo gurin wannan gumkin su duba su ga yaya aka yi shi gani za su tambaye shi ko ba za su tambaye shi ba ba shi ne babban ba da ya sare sauran sai ya rataye gatarin a babban to in an zo shi za a tambaya ko ga gani ga kaza shi ma wannan hikima ce Allah madaukin sarki ya sa mu dace malama suka ce wannan yana nuna mana annabi Ibrahim mai karhi ne yana da karhi dan gumakan nan suna da yawa kuma kowane gumki an kera shi ne kira mai kyau wanda zai zo ya kakkarya su shi kadai to ya san kansa da wannan ne ake misalta jarinta na annabi ibrahim kun gane misali ko shi yasa wani guri Allah ce faraga alaihim darban ko bil yamin annabi ibrahim yana bugo shi ta hannunsa na dama saboda yana da ƙarfi yana matashi da Allah ya ce mu'mini mai jarinta mai karhi ya yi alheri fiye da mumini wanda yake rabo ne bai da karhi kisa don kana ustazu ka a san ka rabo ka zamo mai jarinta an gane misali ko Allah samu daji ka zamo mai kazar-kazar wajen neman na kare mutuncinka da suka dawo sai suka fara tambaya ƙalu sai suka ce man fa'ala haka ne ko man fa'ala haza bi alihatina wane ne yayi wannan aiki ga allolanmu innahu lamin az-zalimin lalle ya zalunci allolanmu ya ya ya cuce su ya zalunce su yana cikin azzaban mana min az-zalimin da alihatina ya zalunci allolanmu wane ne yayin aiki qalu sami'na fatan sai wa'incan da suka ji ya ce watallahi la akidanna asnamakum sai suka tuno sai suka ce sami'na fatan mun ji wani yaro yadkuruhum yana aibanta su tun kafin ku tai yuqalu lahu ibrahim ana ce masa ibrahim mun je na cewa sai ya sare su to shi na yawan aiki kun gane misali kenan ashe lokacin da ya ga yi wannan magana hikimar in ta taso ba zai yi wahala a neme shi ba malamai suka ce su waɗanda suka je yana cewa sai ya aibanta waɗannan gumaka su a ganin su kaya kai dai yana faɗa ne bai iya wannan bai iya wannan to sai gashi ta faru ana zuwa haka cewa ya sai suka ce ai wallahi mun ji wani yaro wannan ayar tana nuna muna abu biyu na farko annabi ibrahim matashi ne sai da yawan abu inda ka sun ce sami na fatan lokacin ne yana matashi ya sa malamai suka ce lokaci na kuruciya ba a wasa da shi da ita ne kake gina shekarunka na girma ita kuruciya in ka sa kuruciyanka inda ya dace a tsohonka za ka ga tsarin al'amuranka ya tafi daidai idan ƙuruciyanka kasashe a lalata to ko ka tuba sadda ka tsuha kullum dai kana cikin dana sani kusa da ka tuna suka ce dana sani dana yi abu na biyu aya tana nuna wani annabi ibrahim ba a san shi ba shi a cikin al'umma ba wani ba ne don sai an ce yi ƙalo ba su ce innahu ibrahim ba a wai ana ce mai ibrahim ba ma wani bane kun fahimta wasa kenan in Allah yana son a san ka dan abu kaɗan sanadi kaɗan sai hankalin kowa ya dawo a gare ka yanzu annabi ibrahim ba ma san shi ba amma ga abin da ya faru to yanzu duk duniyar zamaninsu ta dawo kan shi ƙalu sai suka ce fa'atu bihi ala a'yunin nas ku zo da shi gaban idanuwan mutane la'allahum yashhaduna dan su shaida game da abin da yayi da kuma abin da za a yi masa a ji a nemo shi tarka-tarka aka ji aka nemo annabi ibrahim nan malamai suka ce kalu ma'ana shugaban kenan na maro sarkin babban azzalumin mai cewa shi allah ne kun gane ko wanda suka yi munazara da annabi ibrahim ya ce aji aka mushi kalu suka ce a an tafa'alta haza bi alihatina ya ibrahim kai ne kai ma'allolanmu wa'in ga ayyuka ya ka ibrahim kai ne kai shi ƙala sai ce bal fa'alahu kabiruhum hada a'a babban su ne gashi nan shine aikata wannan aiki kun gane ko tasaluhum kuma ku tambaye su in kanu yadda ƙone in sun kasance suna magana to wannan ayar kula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yakzib ibrahim illa thalath kadhibat annabi ibrahim bai taba yin ƙarya a rayuwarsa ba sai dai ƙarya guda biyu ithnani fi zati Allah biyu yayi su ne dan girman Allah dan Allah ne ya so shi faɗi haka Allah ya faɗi wannan dan addini wanda a zahirin su ana ganin kamar ƙarya ne amma a baɗini gaskiya ne ba ƙarya ba ne manzo Allah ya ce na farko da ya ce inni saƙim lokacin da za a je bautar gumaka yana son yi wannan aiki sai ce shi bai da lahiya yana iya yawa inda kalmar saƙim tana ba da ma'anar biyu ko ya zama na kosa da wannan abin da kuke yi ban zuwa ko kuma ni zai ban da lahiya duk wani za ka ɗauka mazala ya ce na biyu da ya ce bal fa'alahu kabiruhum haka a'a babban su ne wannan shi yasa a wajen tafsirin wannan aya maluma suka ce wasu wasu kenan daga cikin malamai suka ce yayi wannan ne min ma'aridil kalam min ma'aridil kalam duk da yake kauli ne marjuhi imam kasai yake cewa wajen kira'ar sai ce bal fa'ala kabiruhum hada sai zamanto ayar bal fa'ala ai ya aikata shi Ibrahim wanga babban nasu ina ya musu tauriya ke kun gane ko imam farra ya ce fa'alla da tashdidin lam kenan akwai wani abu da ya shigar da su ya bayyana magana a zahiri amma in za a fasara ka abin da take nufi wasu ka ce a'a min babu ta'aliq bi shart annabi ibrahim ya bi wannan magana ne dan rataye magana da sharadi sharadin shine fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yadquna babban suna yayi ku tambaye su amma shi na yi da sharadi in suna magana don ba su magana ba kenan ba shi bane mai magana ne kun gane wannan misali ko ma yaya ne wallahu alam abinda dai Allah ya ce ga abinda Annabi Ibrahim ya faɗa kuma Allah shi ya so a faɗi haka saboda wata hikima ta Allah subhanahu wataala sai wuri na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da Annabi Ibrahim ya tafiya da matarsa suka zo gurin wani azzalimi daga cikin azzalumman sarakuna shi kuma ɗabi'an shi in ya gama ce mai kyau to zai kwace in ba ta da mishi ya raba iyayenta da ita in ko tana da miji zai kashe mijin ne shi rike matar na ibrahim ya zo da matansa yana gani sai aka zo aka mai labari ga wata kyakkyawan mace shan da wani namiji to amma ba mu sani ba mijinta ne ko ɗan wanta ne annabi ibrahim sai ce to zan ji in ya je ya tambaye ki wane ne ki ce ke yar uwata ce saboda ke yar uwata ce ta addini ni da ke ne a bayan duniya muke bautar Allah kenan kakkace ce mai ke mata na ne kaga a zahirin abin matar shi ce ko ba matar shi bace ya oshi ce ko ba ya oshi bace duk wanda ta dauka ta faɗi ta daidai ko ba ta daidai ba da sarkin ya zo ya ce ya kuka da wancan ta ce dan uwana ne ya ce to a sa mai ta daki aka sa ta ɗaki aka rin ya zo ya same ta ya yi niyyar ya kai gare ta sai Allah ya jirko masa da wani abu kamar kamar alluba sai zama hannun shi sun kage baya ya taɓa ta sai ce mata to abin da za a ke roƙa min kimin addu'a in samu lahiya in rabu da ke ya roƙi Allah ya samu lafiya da ya ji ya dawo inda yake yadda yake sai ce haba ina ai shi bai hankula ya sake yin yunkuri zuwa gare ta har so uku bai ci nasara ba sai kira farawa ya ce wallahi ba mutuna kun ka kawo min wannan shedani ta kun kawo kun yi akwai sheda sai suka hidda ta daga ƙarshe dai ya rabu da su Allah ya bata kariya an fahimci Hausa shine bangaro ma'ana magana na uku kenan to mu dawo karatu mu ko ɗalibar fa'alahu kabiruhum hada ya ce babban su wannan shi ne ya aikata wannan wasu adohun ku tambayi su in kanu yan ɗiko in sun kasance suna magana warajen ohu ila an fusi sai suka dawo makawunan su suna tattaunawa wa ƙwalo innakum an tumu zalimun so ce lalle kufa azzalumai ne dumma sa'annan nufisu ala rukusihim suka juya ay raja'u ila qawlihim al-awwal suka koma zuwa ga magana su na farko shugaban su yace da su ku koma zuwa gurin annabi Ibrahim ku ce da shi laqad alimta ai ka san cewa ma haula yadikun ai wa'annan ba su magana a ce mu tambaye su kaji yaro da ganganci to suna magana ne mu tambaye su ko ba haka bane to shi ko annabi Ibrahim nan ne yake son a kawo nan ne gabar da yake son a kawo ai radda aka ce an kashe gumaka kowa ya bar aikin da yake yi kuma an kamo wanda ya kashe gumaka kuma an san yadda sarkin yake ba kake tsammani yana komawa ne zuwa ga ku mutanen da kuka wasu suka ce ku azzalumai ne laifin da kuka yi da kuka taiba ku bar mu gumakanku masu gadinsu shi ne allahinku kun gane ku allah samu dace da kaga yanzu kowa ya dawo kan annabi ibrahim da da sarkin kama abin da ya faru da isa ashabul ukhdud kamar abin da ya faru da isa rabbul gulam kasan rannan kowa ya taru an daure shi sarki yana son ya kashe shi ya ce kana son kashe da kace bismillah wa rabbil gulam ko ba haka bane sai gashi duk mutane sun dauka amanna da rabbil gulam amanna da rabbil gulam kamar da yadda ya faru da wane ne da annabi Musa inda kasa annabi Musa sadda yake lokacin da yake samarin shi da ya gudu ya bar fir'auna sadda ya dawo duk ba san harka shi ba bai shahara ba sai lokacin da ya zo ya fara yi ma fir'auna wa'azi anan ma da yawa ba su san ya zo yana wa'azi ba yanzu kamar a ce ka je fara kana mu shugaban kasa wa'azi wa zai sani ƙarshen ta shekaru kana yi ba a sani ba amma da Allah ya so a sani sai sarki ya ce kai wanga abu naka sihiri na sai mun gwada sihirin ka mun gani sai mun kumyatar da kai sai wada suka ce ai a tsaye da shi a kumyatar da shi dan kan mutane su gane in mutane sun gane za su bi shi an gane misali ko sai fir'auna ya ce fala na'tiyannaka bi sihirin mithlihi waj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan su sai suka ce da annabi Musa ai ko zamu zo ma da ɗan sihiri irin sihirin da ka zo da shi samu da lokaci wanda za a hadu mu da kai ba za mu saba ma wannan lokaci ba qala maw'idukum yawmuz zina wa an yuhshara an-nasu duha sai annabi Musa ya ce to radda za a yi muqabalat ranar ado kamar a ce ranar sallah da kowa bai da aiki kuma a sa lokaci da hantsi a ga ranar sani annabi musa ta yi an bamta wasa ko aka tara kowa nan nan kowa nan nan ai gidan sarki akwai kaza kasa abu gidan mai da aka zo sai gashi annabi musa ya hita kamar rana nan da kowa ya san shi to haka na ya faru annabi ibrahim sai gashi yanzu duk an taru za a yanke mai hukunci sai suka ce da shi laƙad alimta ma haƙula iyan ɗikon kasancewa waɗannan fa ba sa magana ƙala sai ce da su a ta'abudu na min dunilla yanzu ku za ku rinka bautar wani abu kuma bayan Allah ma la yanfa'ukum shay'an abinda bai amfana muku komai wala yadurrukum kun baya ya cutar da ku uffin lakum tir da ku kaga magana ta ƙara zahi har sarkin na cike ba kuma gaban mutane uffin lakum tir da wannan abin da kuke yi wadda ma ta abudu na min dunillah da abinda kuke bautawa koma bayan Allah afala ta aqiluna ba za ku zama masu hankali ba kenan sarkin bai da hankali ko ba ga wani sauran ma ai in wasu ba su gane ba wasu suna ganewa ah muna ganin sarki ko mai hankali ne na ɗai kenan na biyu yanzu karamin yaro shi na gaya wa sarki haka sai mu ga abin da za a yi masa Allah ka samu dace. Na, na ne, sai sarki ya yanke hukunci, a, shai'an wala ya durukun ko? Uffin lakun, tir da kowane mata abu nuna min dunila da abu da suke bauta kuma bayan da afala ta ake ba za ku hankalta ba. Shin da Allah cewa ya ku zama masu hankali mana kamata ya yi amfani da hankali ko ai amfani da ƙarfi eh ai da hankali a hausa ga cewa in rai ya baci hankali bai gushewa to shi ma abin da yake son ya nuna musu ku yi amfani da hankali to siyasa ta sarakai da mafi yawancin masu mulki idan ka saba matsari nasu su ba su aiki da hujja suna aiki ne da ƙarfi amma ai ga bayanai ya kawo to ku kawo hujja ku kuma mana to su ba ruwansu da hujja ƙado sai suka ci har da ƙoho kawai ku ƙona su lokacin da annabi musa ya zo yana tattaunawa da fir'auna ko ba haka ba ne sai aka yi sihirin da aka kare 'yan sihiri suka yi imani rana sai ce amantum lahu qabla an adana lakum mm kun yi imani da shi kafin in yi muku izini ko to shi na koya muku sihiri zan yi maganin ku zan yi muku kaza zan yi muku kaza zan yi muku kaza haka su ko yanzu idan ka saba ma manya ba su son ka to hukuncin da za a dauka a kashe shi ita ko gaskiya ba a kashe ta sai dai a kashe mai faɗan gaskiya ma ita tana ƙwalo har da ƙoho wannan magana waye magana sarkin ne ya ce da su ku ƙona shi wansuru alihatakun ku taimaki allolonku in kuntun fa'ilina in kun kasance masu aikatawa ne biwa zai haɗe ne ba Allahn da bai iya kare kanshi komi bai iya muke ne wai a kanshi za ka kashe mutum don ka taimaka ma Allah to kaga ne kaga kenan har yanzu dai babu hankali kulna ya na rukuni barda yanzu kaga duk an yanke bayanai malaman sai suka ce abin da ya faru sun yi kwana arba'in suna tara itatuwa don kona annabi Ibrahim, dama an tsare shi, kwana arba'in da suka tara itatuwan suka kunna wuta ba wanda ya isa ya zo kusan wutan saboda zafin wutan. Yanzu ana son a kaɗa shi, amma ya za a yi a kaɗa shi wutar ta yi zahi in mutane suka zo, waɗanda duk sun ga zo kaɗa su zahi yana buge su. sai aka amfani da manjinik bajujuwa ita aka shirya aka shirya sai aka buga shi sai ta kada cire cikin wuta haka da aka yi musu Allah ya samu dace kamar bai da kowa a duniya kun san a ɗabi'a mutum ko ba addini guda kuke ba ko ba shiri kuke ba da shi ko kuna gaba kai da shi in akwai alaka ta jini in ya ga an kai matakin wulakanta ka wannan ‘yan uwantaka ta jini tana motsawa annabi ibrahim ya rasu kodai manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin hamza bai musulunta ba da abu jahal ya yi ma manzon allah wulakanci bai fi son manzon allah sai aka bashi labari aka ce aiko dan uwanka wane ya mai kaza ya mai kaza cewa ne sai ‘yan uwan jinin ya motsa sai ce to kai ya ma musulunta a kan wani kun gani sai na ibrahim ya rasa wannan abu abdulmutallib ko wannan abu abu talib abu talib bai kan addinin manzo Allah amma duk abin da an kashe na sai ga wanga jini na na gaga zanyi ko da ban yi imani da shi ba in ina raye ba a taba shi je kai abinka annabi ibrahim ai yana da wa'annan ko ba haka ba amma duk sun ba da goyon baya a ji a kona shi ba sa son shi saboda me saboda addini shi yasa zaka ga ka kai mamaki a garin ku dan an ma wulakanci saboda aqida mai kyau wannan ba sabon abu bane an dade ana yin shi duka babu wani mai hankalin da ya tunanin cewa wanga dan uwan mu na duk sun yi ittifaki a kona shi an kuma daure shi an jefa lokacin da aka jefa shi za a jefa shi malaka jibril ya zo gurin annabi ibrahim ya ce da shi hal min hajatin ya khare kana da wani bukata ya kai miji dahin Allah subhanahu wataala kana so in taimaka ma fa qala amma ilayka fala amma ila Allah fala sai ce da jibril in dai kai ne zaka taimake ni banda bukatarka amma in gurin Allah ne ina da bukata dan haka kai wanda bukatarka lokacin da za a jefa shi annabi rama ya ce hasbi Allah wa ni'mal wakil Allah ya ishe ni ma dalla da majibancin al'amari wannan ita ce kalmar salafawa na haƙiƙa duk yadda wani gumurzu ya tinkaro su sai su ce hasbi Allah wa ni'mal wakil manzo Allah da sabon sa aka ce da su innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana ko ba haka bane qalu hasbunallahu wanimal wakil aka ce da su duniya ta yi dandazo a kanku ku ji tsoron duniya suka ce Allah ya ishe mu ma dalla da majibanci al'amari duk wa'inda bani ya tinkaro su suka nuna ma Allah haka Allah ya ishe su kuma Allah zai tsaya wasu ai mu dauko misali a nan Nijar an kai ranar da muna tunanin in gobe ta zo mai zai faru ko ba ka bane to mu me shayi mu ba talakawa bane in rigima ta taso ba mu shiga bane me hada mu da iko ne eh ni ko kai mulkin Nijar bai hada mu da shi amma in aka taba Nijar an taba mu ko ba taba mu ba an taba mu sai ga ɗan Nijar gaba ɗaya kowa hankalin shi ya tashi muka ce hasbunallahu dan Allah ya Nijar take a yau duk da muke ganin muna cikin maci in muka ji yadda wasu suke cikin maci to sai mu manta da macin da muke cikin mulka kallon su wa'annan da ke ganin bololin su suna buɗe ai mu da labarin komai an samu Nijar ambargo ko to Nijar tana cikin ambargo amma da mutane ba da Allah ba mu rike wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil wallahi duk yadda aka kada za mu yi rayuwa kuma Allah zai cece mu a wannan muke roƙo Allah ka cece mu ka ceci ƙasar mu Allah ka ba mu zaman lahiya ka kare mu ka kare shugabannin mu Allah ka kawari a zalunce mu ya Allah Allah ce mu kawo da shi ga annabi Ibrahim an kada shi cikin wuta ya kai ma Allah kukansa kai ma in ka shiga damuwa ba kwana za ka yi ba ana karatu kana bude baki ko to tashi in ka shiga damuwa ka rinka ce hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe ni ma da da mujibacin al'amari yana wannan Allah ya ce qulna ya naru muka ci ya ke wuta ko ni barda ki kasance mai sanyi wa salaman ki zamo aminci ala ibrahim ga annabi ibrahim bari in kaya mana ayar abin da ta kumsa muka ce ya ke wuta wutar da annabi ibrahim yake ciki ne Allah ya kira ko dai duk wutar duniya ku dai bi ayar eh duk wutar duniya Allah ya kira ya na rukuni barda wuta yake zama mai sanyi an ce sadda Allah ya ba da wannan umarni duk wutar duniya sai da ta mutu sai ce wa salama kuma ki zama aminci ala ibrahim yanzu an dawo gurin wuta annabi ibrahim sai wutar duniya ta dawo ita kuma ta annabi ibrahim sai ta yi sanyi mai aminci ba ta cutar da annabi ibrahim Allah ya samu dace wa aradu bihi kaida sun yi nufin kulla masa makirci sun yi nufin kashe shi da gaske lace faja'alnahumul akhsarina sai muka sanya su suka zama su ne kaskantattu wulakantattu wanda ba sa cin nasara a rayuwarsu Allah karba mu da da tabewa akhsarina ai asfalina muka sanya su suka zama kaskantattu malamai suka ce aka aiko musu da sauro sauro wannan ya halakar da su sauro wannan duk wanda ya yi ma Allah ɗagawa duka in ka kalli tarihi abinda Allah ke aikowa ya halakar da shi sai ka kama shi ka murshi kun gane misali ko ko ka yanka shi ka cinye amma da Allah ya nuna shi ad da ƙarfi ya zamo aya ga wanda suka zo za su rusa ɗakin kama da Allah ya tashi halakar da su me aiko musu tsuntsun kai sa'a ma ka kama ai ka samu abinci ko ba ka bane wa'in ga aiko musu da sauro fir'auna da aka tashi halakar da su miya aka halakar da su ruwa adawa da aka halakar da su mina na kai musu iska ko wani can zamu da miya aka yi musu tsawa Allah shi agwani Allah ka samu azu mu yi aiki da gaskiya wanajjainahu muka kubutar da shi annabi annabi Ibrahim wa lutan da kuma lut ila al-ardi allati barakna fiha zuwa ƙasar da muka yi albarka a cikinta lil'alamin ga mutanen duniya. Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Kenan an ce wanda ya fara yin hijira shi ne annabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Da lo shi kuma annabi lo ɗan uwan mana ɗa ne ga ɗan uwan annabi Ibrahim, kuwa ibna akhi Ibrahim. Ɗa ne na ɗan uwan annabi Ibrahim. Shi yasa Allah a wani wuri ya ce fa'a mana da hulu وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ngane ko annabi lut yayi imani da annabi ibrahim yana sun yi zamani guda sun yi zamani guda kun gane ko sai dai bayan sun yi hijira sun baro inda za su abdullahi barakna fiha shine kasar sham kamar yankin filistin urdun jordan wannan yanki nan ne kasar da Allah ya ce عبد الذي باركنا فيه قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كو تشيني يمكن دا النبي إبراهيم يهجر يقوم أجل to ana nan shi kuma annabi Lut sai Allah ya aike shi ku ji wani sirri kowane annabi in za a aike shi a garin su ake aika shi ko kuma a garin wasu zuwa ga mutanensa ko to wanda bai samu wannan shine annabi lut shi annabi lut ce an kai tahi wancan gari kai musu wa'azi ba yan garin su ce sa manzo Allah ce ma fa asallahu nabiyyan ba'da lut illa fi mana'atin min qaumihi bayan lut to ba a sake aiko wani annabi ba face cikin waɗanda ke iya kare shi ne na mutanensa yake shi yasa yana daga cikin abin da ya ƙara baiwa annabi lutu wahala a da'awansa kasancewar baya da dange na kusa waɗanda suke hana shi suke kare shi shi yasa wani lokaci yake cewa qala law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid kin yana da ƙarfi akan ku ko ina da wasu jama'a waɗanda za su kama da kun ga abin da zan yi to bai da su shi sa Allah ya bamu labari ya ce wa najjaynahu muka kubutar da shi wa lutsa da lut ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin zuwa kasar da muke albarka a cikin ta ga mutanen duniya wa habna lahu ishaqa muka bashi kyauta an ka ce hiba kyauta Allah kada yake yin wannan kyautar da duk da in ka duba a Qur'ani kyauta ne Allah ke ba mutum shi shi sa ba a iya sayan da muka ba shi kyauta ta da Ishaq wa Yaquba nafila da annabi Yaquba muka ba shi shi ƙari bayan mun ba shi annabi Ishaq muka ba shi Yaqub Yaqub jika ne ga annabi Ibrahim to ya babu laifi ka kira jikanka da ɗanka an fahimci hausa amma yadda tarihi ya nuna 'ya'yan da annabi ibrahim ya haifa na tsatsonsa kai tsaye shine annabi annabi isma'il da kuma annabi ishaq kasancewar yaqub jininsa ne sai Allah ya ce wa yaqub nafila muka ba shi ƙari na da annabi yaqub wanda annabi yaqub da ne ga annabi ishaq wa kullan ja'alna salihin dukkan su mun sanya sun zama bayi na garin Allah wa ja'alnahum a'immatan mun ka sanya su suka zamo jagorori na alheri kalma umma tana bada ma'anar milla tana bada ma'anar zaman tana bada ma'anar jama'a tana bada ma'anar qa'id duka mun yi bayanan su a abin da ya gabata na karatun da muke amma anan waja'alnahum a'immatan muka sanya su suka zama jagorori na alkhairi yahduna bi amrina ma'ana suna kiran mutane suna shiryar da mutane da umarnin mu suna yi mutane bayani na gaskiya wa auhayna ilaihim fi ilal khairat muka yi musu wahayin aikata ayyuka na alkhairi alkhairat shine at-ta'at wa iqamus salati da kuma tsaye da sallah nan iqamus salati asalin shi iqamatus salah wa hudhifat ta'u takhfifa ta'u dinan da a sauka kalarabcin ne an ka share ta an gane ko wa iqamus salati da tsaye da sallah wa ita'az zakat da bayar da zakka wa kanu lana abidina sun kasance bayi ne gare mu kula siffar annabawan Allah duka bauta ga Allah tukur dagewa suke su ta ibada da haka daga cikin siffar bawa na gari ka zama kana da kokarin ibada shi Allah subhanahu wataala ba sai an shiga damuwa bane ake zuwa gurin shi a ana cikin sarari ne ake komawa ta'arraf ila Allah fi raha yu'arrifuka fi shidda ka tuna Allah a cikin wadata in ka shiga matsatsi sai Allah ya tambaye ka ya tuna da kai kun fahimci Hausa shi yasa duk lokacin da bawa ya addu'a sai mala'iku su ce ga muryar wani bawa na ka sai Allah ce ai mun san wannan bawan namu tun kafin ya zo mana da wannan dama yana ibada gare mu ni an bukatun shi kaza ne sai a biya sa masa ga muryar bawa na ka sai ce eh wannan bawa namu muryar shi ba ta zakwa gurbi sai ya shiga maci in ga da misali ko Allah ya sa mu dace wa luta Allah ya ce da annabi lutu shi kuma ka ba su labarin sa atainahu hukuman shi ma mun bashi hukunci fahimta atainahu fahaman mun bashi fahimta wa ilman kuma mun bashi ilimi shine annabta shine wannubuwa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu khawa'if muka kubutar da shi daga garin da suka kasance suna aikata mummunan aiki mana aiki mara kyau innahum kanu qauma sau'in su sun kasance mutane ne masu aikata mummunan aiki mana mutane ne masu aikata kafirci fasikina sa'annan kuma masu aikata fasikanci mana suna aikata liwadi suna hita daga umarnin Allah subhanahu wataala wa adkhalnahu fi rahmatina muka shigar da shi a cikin rahamar mu a lahira kenan muka shigar da shi aljanna mu innahu minas salihina haka ne kowa da kallon fi rahmatina ko muka shigar da shi a cikin rahamar mu a lahira muka shigar da shi aljannan mu innahu minas salihina shi ya kasance daga cikin bayin kirki a nan duniya a nan duniya kenan duk wanda kaga ta gyaru da shi a can to nan na ya gyara abin an fi gane misali ko wa nuha da kuma annabi nuhu annabi nuhu shi ma Allah ce mun karrama shi mun ba shi annabta idna da min qablu yayin da ya roki Allah kafin zuwan annabi Ibrahim da annabi Lut da sauransu Allah ce shi ma yayi addu'a kafin wannan lokaci lokacin da ya roki Allah ya halaka da mutanansa fastajabna lahu sai muka karɓa masa a gani annabawa sun yi addu'a sai a karɓa musu kai sai ka tambaye kanka me yasa in kai addu'a sai ta dahe kun gane misali su dalilin da yasa ake karɓa musu suna ibada tukuru ga Allah to haka kai ma in ya zamanto kana da alaka mai kyau da Allah da ka roki Allah sai ka addu'a ka tafi fastajabna lahu muka karɓa masa fanajjaynahu wa ahlahu muka kubutar da shi da iyalansa min al-qawbil azim daga damuwa mai girma Allah ya samu dace wai dazu naji wani da bai fahimci Allah ba yana nuna yana faɗin falalar Sheikh Inyas yace duk duniya ba a yi wani mutum mutum daga annabi Adam har yanzu da yake ba da labari wanda yake da falala irin ta Inyas Inyas ya je wani guri ya yi da'awa lokaci guda mutum dubu kaza suka musulunta, to akwai annabin mada ya yi shekara kaza dukkan mutanen da suka musulunta a nan shama nawa nawa nama, dawa yake. Allah ya mutum bai san Allah ba bai gada Allah. In ba ka shiga ƙwararri ba ka fahimta siyasa ta Allah. annabi nuhu da duk kowa bai musulunta bai koma ga Allah mai rage shi me ake so a samu gurin Allah ba daraja ba bai same ta ba waye ba shi daraja to kai kuma kana kore darajar da Allah ya ba shi to kai me matsayinka eh ko ba mutawasa shi fa in ya sin gaba ba qur'ani bane ba shi daraja ba masoyan shi ne yana da falala kaza yana da falala kaza ina aya guda da take nuna falala in yasi amma ku dibo annabi nuhu sai Allah ya ce wa nuha da shi annabi nuhu idna da sadda ya roke mu min qabla ko fastajabna da sai muka karba masa ya isa Allah ya ce ku ji fanajjaynahu muka kubutar da shi wa ahlahu dan me saboda yayi ma Allah ko ba ga wani da Allah jama'a in za ku yi magana ku rinka sa hankali mana duk inda za ka yi suka ta shafi alkur'ani sunanka wawa kamar ka zo tsirara ne cikin kasuwa kana bibin mahaukata to kai me za a kalle ka mutumin da Allah na yabe shi wanda kuma ku ne kun ka yabe shi wai kana kushe wanda Allah ya yaba Allah ka shirye da mu mu shiga da karatun Allah yake cewa nasarnahu muka bashi nasara muka daukaka shi min alqawmil ladina kadzabu bi ayatina game da mutanen da suka tsare ta ayoyin innahum kanu qauma sau'in su dai sun kasance mutane ne waɗanda suke aikata kafirci ma'ana waɗanda suke cikin mummunin aiki na kafirci shine qauma sau'in aifi kufur suna cikin kafirci wa Allah Allah madaukin sarki ya ce fa aqraqnahum ajma'in muka nitsar da su baki daya kaga mutanen nuhu da mi Allah ya halakar da su fa aqraqnahum muka nitsar da su cikin me ake nitsewa mutanen Musa wanda suka kafirce cikin me aka halakar da su ala ruwa abu ne mai sauki komai ana yi da shi sa'an nan in ta juya kuma komai ana yi da shi Allah ya sa dace. Allah ya ce menene wa Dawuda haka ma annabi Dawud shi ma mun bashi daraja mun karrama shi da annabta Sulaiman da annabi Sulaiman dan annabi Dawud idh yahkumani fil harfi yayin da suke yin hukunci game da gona ta mutane idh nafashat fi ganamul qawmi yayin da dabbobin wasu mutane suka fada a gonar na fashat ai dakhalat fil layli suka fada cikin dare suka yi kiyo wa kunna li hukmihim shahidin Allah ce mu muna shaida game da hukuncin da suka yi wa kunna li hukmihim shahidin ko mu muna shaida game da hukuncin da suka yi su su annabi Dawud da kuma Sulaimana ai shahidin bi ma'ana alimina muna sane muna da labarin abin da ya faru a wancan lokaci ba ƙulani yake ba mu labari ba to ga yadda ƙulani ya ba mu labari an yi hukunci an ƙare allah ya ce fafahamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da shi annabi Sulaimana yadda hukuncin zai kasance mana muka sa mai tausayi da ganewa wajen hukuncin kullun atina hukman wa ilma dukkan su mun ba kowa annabta kuma kowanne mun ba shi ilimi an gane ko Allah yake cewa wasakharna ma'a Dawud al-jibala muka horewa annabi Sulaiman duwatsu yusabbihina suna yin tasbihi tare da shi wa tayr da kuma tsuntsaye su ma in yi tasbihi suna yi wa kunna fa'ilin Allah subhanahu wata'ala yace mun kasance mu muna masu aikata wannan nan ne muke ko wa kunna fa'ilina ma'ana mu mun kasance muna aikata ka ma'ana kenan inna fa'alna zalika bihi mu ne mun ka aikata masa wannan baiwa da ya zama annabi baba ya zama annabi mun ba su annabta da kuma ilimi Allah ce mu ne muka aikata haka ku dibo yadda al'amarin yake an kai wa annabi Dawud ƙara na abin da ya faru dabbobi sun shiga gonar wannan sun ce mai abincin shi annabi sulaiman sai ya hukunci ya ce to kai mai dabbobi ka ba shi dabbobinka inda sun yi mai ɓanna hukunci ya ƙari sai dawud annabi dawud ya ce to ka ba da dabbobin to ba annabi dawud ya yanka hukuncin annabi sulaiman sai ya zo ya ce baba ina dubin da za a bani dama ni ma ina da abin da zan ce ya ce babu lahi me kake son ka ce sai ce abin da nake gani ni fahimta da Allah ba shi kenan a amshe dabbobi a ba mai gona a ce mai ya rinka shan nono yana fitta gashi yana saidawa yana amfanuwa da su shi ko wanga mai dabbobi a maida shi gona ya je ya noma mai gonar shi idan abincin ya kai daidai yadda dabbobin shi sun ka canye sai ya amshi dabbobin shi shi kuma wannan ya amshi gonarsa annabi dawud ya ce yayi in kai ne gaza kai ne sarki sai ɗanka ya ce ga yadda za a yi suka ce kwan yaro ya shiga taso ta yi ba da wuri annaba Allah ba ka suke ba sa da girman kai to ku ga annabi suleiman ba Allah ya fahimtar da shi ba kamar yadda ya gaya muna sai Allah yayyabi annabi dawud kuma yayyabi annabi suleiman sai ya faɗi falalar da Dawud take da shi don wani na iya ce a to kenan annabi Dawud bai da fara sai Allah ce daga cikin falalar Dawud in baka san wane ne shi ba shi ga tasbihi duwatsu su karba shi ga tasbihi tsuntsu yana sama ya tsaya ya amsa shi ma shi annabi Suleiman da annabi Dawud sun gaji murya mai daɗi kun fahimci Hausa shi yasa in suna magana har kana son ka ji magana saboda murya inan kowanne Allah ya jinjina masa babu wanda Allah ya aibanta Allah ya samu dace ga daga cikin baiwar da Allah ya yi ma annabi Dawud wa 'allamnahu san'ata labusin lakum mu ne muka sanar da shi yadda zai iya yi muku kayan yaƙi na safa. Leto suna kummin ba a sikum don ta kare ku daga wurin yaƙinku, mana saboda in guje wurin yaƙi an sare ku sai ya zamanto ba a kai ga cikin abin zai tsaya akan tufafin da aka kera muku. Allah ya ce, Fahal antum shakirun shin ba za ku kasance masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. an fahimta wasa game da wannan ni'ima kenan nan suwa ake mana su inda aka yi ma ni'ima aka ilmantar da wani daga cikinsu yana kera musu kayan da za su sa su je gurin yaƙi ashe ba za su gode wa Allah ba game da wannan ina kun san da sai dai a zo da garkuwa to yanzu kana da rigar da ko ta bayan ka mutum ya kula sai dai ya bugi karhi dan shi annabi dawo daga cikin falal Allah ya ce wa alanna lahul hadida mun tausasa masa ƙarhe yadda kake kama auduga haka yake kama ƙarhe duk yadda yake so haka sai Allah ya hore masa shi ba baiwa bace da annabi Dawud yana da daraja da falala da Allah subhanahu wataala ya yi masa shi sa Allah ya ce fa hal antum shakirun ba za ku gode wa Allah bane game da wannan ni'ima da kuka samu wa li sulaiman ar-riha nabi sulaiman shi ma Allah madaukin sarki ya hore masa iska asifa wadda take da ƙarfi ngane ko asifa shadida iska mai saurin gaske kun san iska kala-kala ne akwai iska mai ƙura akwai iska mai kaza akwai iska mai kaza to shi irin tashi daban ce kaka ɗauka an gace iska ka aza in ya tashi guguwa ce gabin shi su yi ƙura su yi bidi-bidi a'a ba irin wannan iska ba ne an gane ko eh Allah ya ce menene gaba da jiri bi amrihi tana tafiya da umarninsa hawun din nan wasu malamai suka ce tana komawa ne zuwa ga Sulaiman wasu ce tana komawa ne ga Allah da umarnin Allah iska take tafiya ko kuma Sulaiman ne ke bada umarni in an shirya sai ce to tahi da mu tsaya ƙara rage ila al-ardi allati barakna fiha zuwa ƙasar da muka yi albarka a cikin ta wa kunna bi kulli shay'in alimin Allah ce mu muna da sani akan kowane abu shi yasa a wata aya Allah yake sifanta ƙarhin gudun iska Suleiman guduha shahrun wa rawahuha shahr tahiyar da zai a sahe to in za ku yi tafiya ne ku ta tawatauci irin tahiyar da kuka saba na ɗabi'a to sai kun yi wata guda cir sannan ku kai ta yadda zai yi kamar daga hantsi zuwa inda za shi haka in ya gama abin da yake zai dawo to tahiyar wannan wata da maraice kamar ba lasa sai a zaka gida kuma a yi magariba kenan cikin 'yan awanni yana tahiyar da sai kun yi wata biyu ku yi ta kun gane ko sai su ce to yanzu sinima da ya samu yawa ko bai samu ba mu da shi a yanzu mu da muna da jirgin sama ko ba haka wani in tahiya ta kamawa ya fi saurin tahiya wa ya samun biyan bukata kun fahimta wasa shi gaga da ya tashi ba a sa mai ba a biza ba a tsaya ai cajin ka kun fahimta wasa a'a kawai da kuma ba hatsari a cikinta shi yasa duk wani abu da kuke lissafawa ni'ima an yi muku wa'inda aka yi ma ta wuce lahin sai dai ku tarar da mufa kamar daɗin duniyar kamar a kawo abinci ne da tuwo da nama da komai a canye tuwo a canye nama a shanye miya a sura kwano sai a kama a ce ka yi da surewa wala duk dadin da muke ji kamar wannan da an ka bar muna duniya kaka dauka wai muna wajen wani dadi ne dan haka dadin da ya rage mu bi Allah mu Allah bi ya shi ne Allah ya samu dace ina idan Allah ya so gobe za mu ci gaba da da kissa Sulaimana insha Allah sai mu ci gaba zuwa inda Allah ya samu muka daidai Allah ba mu hada da muka kuskure Allah ya fi mu subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik